بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين سيما صاحب الزمان ارواحنا الخفدة to insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a tafsirin suratu yasin za mu tashi daga wa ma'anzarna ala qaumihi aya 28 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين بمسوكر akan mutanensa bayan bayan shi wannan mutumin kenan na wata runduna daga sama ba kuma ma dama mu ma saukar da runduna ba ma mu ma ba saukar da ma runduna ne don wannan ba ba bukatan saukar da runduna wannan maganan da muka kare bayan na wani bawan Allah da ya zo ce mutanensa ku bi manzanni mana bayan Allah ta'ala ya aika manzanni biyu aka karyata su ya aika ya karfafa da na uku duk dai aka karyata to sai wani mutum ya zo daga nesa daga gari nesa da babban birnin ƙasar kenan ya kira ga jama'ansa da su yi imani sai suka kashe shi to shine nan sai Allah ta'ala ke cewa to bayansa wa ma anzalna min ba ala qaumi min ba'dihi bayansa bayan shi wannan mutumin da suka kashe wanda aka kira sahibu yasin a magana wani muka ce a masu shari sun ce wai sunansa habibun najjar to an nake cewa to kuma ba mu san sunansa ba mu ce masa toki da sunan nasa kenan amma dai ba wani tabbacin cewa ko sunansa kenan to shi wannan bayan shi wannan mutumin to ba ba runduna Allah ya saukar daga sama ba kuma ba bukatar a saukar da runduna daga sama don halaka wayannan mutane in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidu ba ta kasance ba sai ƙara ɗaya kawai kururuwa ɗaya ka ce tsawa aka ce abin mala'ika yi sai ga su fa'idahu muhammadun sai ga su abin matattu a kalman hamad hamad ana amfani da shi wajen bice wuta an ce sai a ce hamadan nar ko hamadatin nar ya bice wuta ko wuta ta bice ta mutu murus kenan kamar dama ga garwashin wuta a rufe da ƙasa misali shikenan sai ya bice ya zama ya mutu ma'ana mukan ce ya mutu baro ne duk mutuwa ga abu mai rai ne shi ko wannan bice hasken wutan tamkar wutan ya zama tamkar bata sai aka amfani da kalman hamidun wato sun kamar ba taɓa yin su ba ƙara ɗaya kawai shikenan duk sun halaka an gama kamar ba a yi ba a yi wannan gari ba wannan kuma ya nuna kenan cewa lallai wannan ba antakiya ba ne kamar yadda su mutane suke cewa domin ita antakiya garin antakiya har yanzu akwai shi kuma ya tarihin shi sananne ne na tun lokacin da aka kafa shi ana cewa wani janar ya kafa shi ko sulukius ne sunan shi har ma akwai ainihin birnin yanzu dai wani bangare nasa ana ce mishi sulukiya daga shi sulukius inda ya kafa birnin wani janaral ne cikin sojojin alexander wanda ya mutu shekara 28 kafin haihuwar annabi isa to har yanzu akwai gine-gine na tunda wanda suka kai shekara sama da dubu biyu a wannan garin har yanzu wanda tun kafuwan birnin da dadewa to kaga da ainihin an taba halaka mutane a wannan wuri da zai zama sananne zai zama sanannen tarihi yawa saboda birnin yana yanzu fahimci yana cikin kasar turkiya a yanzu haka to wannan wannan wannan batun cewa da aka nuna mana an halaka waɗannan mutane da a tsawa ɗaya kawai ta kan musu kamar ba a taɓa yin su ya nuna wani wuri ne amma ba a gaya mana takamaimai ba tana iya wata rana a iktishafin al'amarin amma dai yanzu dai ce wanda mutane na mazmun suka ce antakiya ne kuma manzannin na isa ne ya nuna ba haka ba ne ya nuna waɗansu manzannin Allah ne da Allah ta'ala ya aika wani gari amma ba a gaya mana garin ba to almuhim shine ba wai a wani gari ne wannan ya auku ba antakiya ne ko ba antakiya ba ne kuma ba wane ne wannan bawan Allah da ya yi imani habibun najjar ne sunansa ko mai sunansa duk ba shi ne muhimmi ba almuhim shi ne Allah ta'ala ya aika manzanni zuwa wani gari mutanen garin sun ki su imani wani mutum ya imani sun kashe shi Allah ya halaka su to wannan kuma darasi ne zaunanne ga 'yan baya an ba da akwai labaruka da yawa da irin amsar da aka bayar wanda suke za ka iya gamsuwa da misalin ba tare da takamaimai ko ka san wane ne ba kamar misalin kisan da ke cikin suratul kahf na wani mutum da ya shiga gonansa yana ji da kansa yana cewa baya ma ya tsammanin sa'a kiyama za ta miki in ma abin za a je lahira ne zai sami abin da ya wannan sai aka halaka gonan ko kisan da ke cikin nunuwar kalame na waɗansu mutane da suka ce za su tsara gonansu da daddare ba ya kasance ka rika raba arzikin gonan kashi uku ne ɗaya na faƙa ga iyalansa ɗaya raba mata ne kurmus to yanzu wannan darasi ne wanda yake ba lalai mu ce a wani gari ne ya auku ba misali su wane ne me sunan wannan mutumin da ya rasu me sunan ya'yan a wani gari ne ina gonan take inda wuri wurin yake yanzu rawun about ne a wani gari ko ba lura ba ba shine muhimmi ba almuhim shine darasin da ke ciki wannan zaka iya daukan darasin daga in an baka ba lalai wuta kamar saboda ka binciken tarihi da wannan ba tarihi ne ake bambanta amma ta ba laifi idan tarihi ya iktishafin wa'insu abubuwa ya gano ba mutanen makka ne a farkon saukan wannan alkur'ani Allah ya aiko musu manzo sun karyata to yanzu suna baranzala ma za su kashe manzo to za su yi suna jiran su yi makoman wannan alƙarya din ne ko kuwa za su dake ne za su imani ne shi ne darasa sai aka ce shi yasa aka ce wa darab lakum masalan ashabar gari ba su misali mutanen mutanen wannan alƙarya to an ba yanzu an ba su bayani yanzu to mene abin yi ku tuna cikin kiftawan ido Allah zai iya halaka ku ba ba ya bukatan ya aiko runduna daga sama wato kamar rundunar mala'iku a ce to a ce kai ai babban gari ne mala'ika nawa ake bukata aika ce ka ai sai an aika da bataliya ai ba sai fi karfin bataliya ai wannan sai brigade ma ko division ko ma'ami guda sannan za su iya halaka mutu ai suna da yawa mutanen gara to wajen Allah duk ba bukatun wannan yanzu misali idan idan wata ƙasa karfa tana jin za ta yaki wata ƙasa amma tana tana fatan ta murƙushe ta ai za ta yi lissafin abinda take bukata na yawan sojojin za ta tura ko za su ce ai wannan wannan kasan ta da karfin soja kamar ya ce ta da karfin soja kamar kaza a ce kawai in za a yi mata sai an sai an nunka sojanta su akalla su biyu in ba ka ba to kaga za ana tunanin runduna kenan da za a iya tura su murkushe wannan kasa din bisa ka'idan wani wani wani wani jami'in soja ke gami ne yana ce bisa ka'idan su na soja idan za ku yaƙi soja to dole ku zama daidai karfin su kar ku gaza su don akalla ku zama daidai karfin su in su dubu ne kuma ku zama ku dubu in suna da makami in suna da makami ya zama su dubu ku dubu idan suna da makami kuna da makami akalla ku zama yawan ku daya to kuma amma idan ba su da makami to akalla ku zama rabinsu adalar ku zama rabinsu wato idan za ku je mutane ne suke bore soja za su je su kwantar da bore din to lalle sai sun zama rabinsu yana tambaya ta dangane da lokacin kama mun ya nan to kamar mutanen da su fito da masashin za su kai nawa sun ce za su kai akalla dubu hamsin sai ce kai ya kai ai sai dibijin guda kenan shine dubu ishirin da biyar bisa ka'idansu to kuma najeriya tana da dibijin hudu ne zuwa biyar kaga demonstration din ma duk in najeriya army suka zo dole ba su kai ba su kai rabin mu ba saboda haka kaga su a ka'idansu in ba ku da in ba ku in ba ku da makami to masu makami su zama rabin ku to wannan wannan kaga wancan da a ka'idan soja haka abin yake kaga wa'in wannan gari ne babba an take ya dinnan mukaddara akwai mutum dubu ɗari misali a garin to idan ana so a yi musu da rundunan soja na zamani mutum nawa ake bukatar su je su yi musu sun da sun kai su dubu ɗari dubu hamsin yawa to Allah ta'ala bai bukaci ko soja ɗari ba ko platon na soja bai bukata ba domin rusa wa'yan wannan al'umma da ta yi ɗagawa bai bukaci a ce to ainihin akwai a suka tura platon ne na sojoji ɗan gunguwa ka koda goma sha sam kawai ƙara ɗaya kawai shi kenan fa izam khamidun sai zama an bice su tamkar ba a taɓa yin su ba a doron ƙasa halar sai yin ibtawan ido to kaga wannan a wajen Allah ba wai sai an sai an tsaye shi ya za a yi ya za a yi to runduna ka san su yanzu su mutane in su ana ga musu karfin Allah sukan sukan ba sa gane karfin Allah za su ce to Allah eh to ina sojojin shi ina barikin sojan Allah na karfin makamu sai su ga cewa su musu faɗa da Allah ko su ga wani abin to ina rundunar nasu amma da za su ga rundunarsa sun zo suna fariki za su zuba a guje ce kai kai wannan rundunar Allah ne ko da ganin su kai kaga mutum da tsawo ba a ganin karshen saboda tsanin tsawo to ainihin za ka kaga sai a shiga zuba a guje saboda an ga sojojin Allah ne to tun da ba su gan su ba su za su ganin cewa yana ma da karfi to a balamin Allah kibtan ido ne ya gama da ku iharsaratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastazu ya kai can bayi hasra da yana nufin nadama wato ya ya ya takeicin bayi abin da abin bakin ciki dangane da al'amarin al'amarin baya takeicin yana koma ga su bayi ya kai can su kenan ya ya bakin cikin bayi muna amfani da kalman hasara da Hausa mai mai digo kenan hasara shine yayi daidai da larabci da hausa duk daya amma ha mara digo nadama yake nufi hasara da inda digo hasara kenan in ba digo kuma nadama kenan yawa ya hasaratan alal ya bakin cikin bai wato ya bakin cikin bai kai can su wato nadama gare su duk lokacin da ma ya min rasul illa kanu bihi yastazun manzo bai taba zuwa musu face sun mai izgili da shi ba a taba samu umma wannan kaga ainihin ba a yi istisna'i ba ma ya tihim min rasulin illa kanu bihi yastazun kaga illan istisna'i gaba ɗaya gaba ɗayan su duk ba wanda ba su yi masa istisna'i kaga wannan ya nuna ba a taba aiko manzo mutanen ƙasar sun suka ce masa barka da zuwa bakin sam kuma haka nan hankali ya kai abin da yake bukata kenan ga daga gare su ku ne kuke cikin wani hali na bata da baganniya da rashin sanin abin da kuna cikin wahala sai wani ya zo zai fice ku me kamata ku ce barka da zuwa masha Allah za mu abin da muke jira ke to ba taɓa samu ba wani manzon da ya taɓa zuwa ya kira mutanensa suka ce yawa barka da sai suka istizai da suka izgili da shi suka ce to shi Allah din ya rasa wanda zai aiko sai kai isi za ke yanzu kai dan yadda kake nan yanzu kai manzo kenan sai a kurbu da shi dai jari ne ya kare kawai yanzu kuma ya koma yana wa'azi ce wa'azi ko dai hauka ce aka busa da yake ka sana ai sun gama wannan manzo suka ce yana yana waka ne suka ce ainihin bokanci ne suka ce kuma sanmu a kai masa suka ce ma dai mahaukaci majinuni kasunan ya subhanallah ya subhanallah istiza'i kasan istiza'i shine ka faɗi abin da yake ba haka bane alhali kasan ba hakan bane shine istiza'i tabbatan cewa su sun sun san abin da suke faɗi ba haka bane izgili suke da to ba wani manzon da ba izgili da shi amma hankali abin da yake bukata shi ne mutane ce barka da zuwa mun gode ma Allah da ya turo mana kai har yanzu lafiya lau sai su bi san ba taɓa samu haka nan sun yi izgili da annabi no bayan da suka da ya shiga yi suka shiga dariya cewa kuma jiya jiya manzo Allah yau kuma kafinta duk wani lokacin da manzo sai a izgili da shi a yi dariya to alam ya alam alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'un ba su gani cewa da yawa mun halaka kafin su mun kada har karnoni wato al'ummun da suka gabata kuma ba sa komowa zuwa gare su yaushe su kuka taɓa jin labarin an halaka su mutane sai aka ga sun dawo lokacin da aka yi ruwan tsufa ne ma mai mutanen nuhu sai wanda suka tsira a jirgi bayan da jirgin ya sauka aka zauna sai kuma kawai sai aka ga wa'annan da ruwan ya halaka sai aka ga sun dawo mutanen fir'auna da aka halaka su sai aka ga sun dawo mutanen hud mutanen lod mutanen da za ka halaka sai suka dawo to ba ma ko halakawan azaba ba irin wani mutanen suka karnonin da suka wurwuce kakannin kakanni duk sai suka dawo sai aka ce wannan ba aka ce zamanin zamanin da bature ya zo fa lokacin yana saurayi ka kuma gashi ya zo yana dattijo lokacin da bature ya zo ya mutu a ce yau shekaran shi yau shekaran shi wajen ba arba'in da mutuwa ka kuma ya dawo ka taba ganin haka nan in ka ji an mutu an mutu kenan in ka ji al'umma ta wuce ta wuce kenan shi kenan kuma an gama har komin karfin al'umma aka halaka ta cikin shi kenan ta wuce ta zama a hadi sai labari kawai to da akan da akan halaka a dawo to da sai ka ce oke kuma an halaka mu ai zamu dawo to ka gani ya wannan abin da dama ga ga ga bayi su suna kallon darasi amma ba su wasuwa tun da kasancewa an aka halaka ku an gama kenan to menene naka kuma na izgili to ma'ana aka halaka din ba kuma zaka dawo ba to idan an halakan ba a dawo ba to shi kenan ai da shi kenan ma fa in lam yakun illa al mutu lakafa da shi kenan wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun to duk cikansu kuma wanda suka halakan nan duk al'umman da suka gabata nan duk gaba ɗayan su gare mu masu halartowa ne wato duk za mu halarto da su kuma a rana ɗaya tattaro su duk gaba ɗaya taso mutane sannan kuma wata rayuwa ta daban yanzu za a yi hisabi za a yi tambaye su dangane da manzan da aka aika masu da irin amsuwan da suka yi masa sannan kuma za a yi masu sakamako to kaga da da a ce in an halaka ma kawai shine kawai ya isa ya zama darasi ai mutum ba zai so ya zama a halaka shi shikenan an gama ba zai so a kyale shi ya daɗe ya rayu to kuma sai kaga al'umma ba wata al'umma ma da kamar da zo a cikin suratu isra wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura ba wata alƙarya face mu masu halaka ta ne kafin ranar kiyama ko masu azabta ta wannan kana fil kitabi mastura ana an riga an zartar duk al'ummu da kake gani bar gani yanzu kuna gidi-gidi wai ku Najeriya ne wata rana sai tarihi ba wa sai a ce an taɓa yin wata ƙasa a nan sunanta Najeriya haka na abin yake dama an yi dauloli da can ba an yi daular Borno an yi daular an yi Hausa bakwai an yi daular Usmaniya an yi Oyo an yi Beni an yi duk yanzu da Home ga sunan duk sun zama tarihi an yi daular Mali an yi daular Sangwe an yi waye ga sunan yanzu ba tarihi bane to kazalik wata rana kuma sai a ce wata rana bature ya taɓa yin Nijeriya kuma aka zo ta wargaji shi kenan sai a ce a ina aka ya ce daidai nan wurin kalas to kana rigimar mene akan Nijeriya da mama za ta wanzu ba kai ta kanka za ka je lahira ran da ba Najeriya in ko haka je lahira ka ji an ce ina Najeriya ka san da walakin kai ma ba za ka so ka je cikin wannan taron ba yanzu da za a je lahira ji a ce ina Najeriyawa kana tsammanin aka tattaro su lafiya lau sai a ce ku ne eh to yan Najeriya eh to ku ce aljanna haka kake tsammani kai ka san da walakin kai ma an ce ina ina za ka yi kokarin ka tsere kace baka a ciki kana son kan za ka so ne a ce ina yan al'umman Muhammadu ka yawa ke kace na ji wannan nan ji wajen zuwa nan za ka so ka shiga amma da ka ji ana kira yan Najeriya aka nemi ka tsere ne sai dai in mala'iku su cafko ka su ce kai ma ba Najeriya ne saboda haka kai ta lahiran kamala ana ta lahira mutane suna ta maganin duniya duniya da ba za ta wanzu ba kam kana batun wata alƙarya wata al'umma ba da woma take kai kuma ba zama za ka yi ba wanda kaga sun wuce yaushe kaga sun dawo to kai bikin kiyama malam a duniyarka wa in kullun lamma jami'u ladaina muhdarun duk za a halarto su gaba ɗayan su rana ɗaya sassauƙan abu ne a wajen Allah وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكله آية ce gare su su mutane masu hankali in an ce muku to duk duk karnonin da suka wuce duk za a dawo da su in an mutu ana tashi ne in an mutu akan tashi ne to ana tashi in an mutu ga aya ƙasa matacciya mun rayata muka fitar da kwaya daga cikin daga daga kwayan kuma suke ci abincin da kuke ci aka ainihin ga ga busasshiyar ƙasa sai a yi ruwan sama sai tsiro ya tsiro sai ya zama ya rai kuma abincin da muke ci daga daga matacciyar ƙasa ne ai take rai ko daga shi kansa iri ma in aka sa shi a ƙasa sai ya sai ya ƙone kurmus in abin in dawa ta tsiro ne ko masara ka tona ka bayan ta sabon tsiro ka duba ka gani za ka ga ƙonannen ƙwaya kamar an ƙona da wuta ƙurmus daga cikin ƙonannen ne rai ya fito shi na daɗin an ƙona shi ƙurmus ya bushe ƙaƙaƙau za ma ga shi busasshe kasa shi sai su a ƙona shi kamar an ƙona da wuta sai a fito da mai rai to ka gani wannan ayata aishe ka aya Allah ke wannan inda za tambaye ka kamar karatunmu na shekaran wallazi falak alhabba wa bara'an na sama wannan amir min yana rantsuwa yana ce wallazi falak falak alhabba wanda ya tsaga kwaya ya fidda tsiro daga ciki wa bara'an nasma ya fari ruhi rai ya fari don wa'annan abubuwa ne wanda yake Allah kawai ke wa ke tsaga kwaya ya fidda rai daga ciki da Allah ke wani wa kuma ke faran rai shine to aya ce gare su raɗa ƙasa da take tsiro da tsiro kaga ma'ana matacce ne ya dawo da rake mai yin wannan mai iko ne akan ya fidda mutumin da aka shuka a ƙasa da yawa a cikin alkur'ani nan misalai daban-daban dangane da nuna mutum raya matattu daga tsirowan tsiro an ke cewa ma daga cikin ma tsiron ma akwai ma'in wanda suke mumuna business kamar kabari kamar al misali doya aga an mata kabari a haka a tona a saka da gari ma masu bizna doyan suna yi da kaka ne kamar dai lokaci yanzu sai a bizna doya sai an yi ruwa ta tsoro to ka kamar haka nan ne ma muke yi sai a je a makabarta sai a shuka mutum ta ka ce to ai yana da gwargwajewa sai mu ce eh amma akwai akwai akwai dan ragon da daga nan kuma sai a taso da shi shi ma wannan abin da kake shukan ai yana da gwargwajewa ne a fito da dan tsiro dan kif har sai Allah ya fito to haka nan shi ma mutum akwai wani dan abin da ya rage nasa wanda yake ko ya ko ya da gwargwaje shi wannan dan guntun abin na nan shine mutum din shine irinsa kuma in ya je ruwan raye mutum in ka ce mutum me yasa ana ta ruwan sama ba mu ga gawaki sun ta taso ba sai mu ce maka ba wannan ruwan ne ke raya gawa ba wanda zai raya jiki shi daban ne sunan shi ma'ul haya ruwan rayuwa shi wannan an ce za a kwana arba'in ana ruwa din komi da komi sai ya baje duk ba tudu ba kwari komi ya narke kakakakaf sai ya zama sai Allah turo kuma iska ta busar to a lokacin da ya ake wani ruwan duk abin da ke da rai zai dawo duk mutum kai mutum da dabba ma duk za su dawo da ransu kammalallu sannan kuma sai a turo iska ta busar ya zama bai ɗaya kaga da tamkar ba tudu ba kwai to sannan kuma a hura rai sai rayukan su taso kaman fari duk inda mutum yake bizne in rai ya zo daidai wurin sai ƙasa ta buɗe sai haɗi sai ga taso sai sana ɗago to kaga shi na na raya mutum kenan to idan ma kana shakku ne dangane da wani ai kana ganin dai tsiro ko yana tsirowa kuma kai ka san wannan ikon wani ne, ba naka bane وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون kuma mun sanya gonakai na itatuwa mai itatuwan kaba dangin su dabino ga alma mun ce nakhil mukan tiran dabino ne kawai mutum da shi ne ice mai kaba da ya fi yawa a wajensu amma duk itatuwa ne ana ice da hil da wa'anabin da inabobi ga dan shi inabi kuma yakan rika yaduwa ne wa fajjar na fiya min al'uyun kuma muka keta idan duna na ruwa a cikin ita ƙasa ɗin ke muka ƙasa ta tsage ruwa na fitowa ruwa na kwarara sannan kuma ga kare an yi shuke-shuke wuri ya rayu lif lif lif lif kaga ga ciyayi na shuke shi iri iri na itatuwa ne da dangin abubuwan da tsire-tsire da ake shukawa ci wannan misalin nakil da anab kamar guda biyu aka bada misali da sauransu ba duk da binai da inabobi to da sauran abubuwan da mutane suke shukawa ma mai mai yin ɗa ne ko mai yin ganye ne ko mai yaɗo ne ko mai tsawo ne ko itace ne ko ciyawa ne duk dai kaga ruwa na kwarara yana jiƙa shi kuma shi kuma ya tsutsuro ya rayu kaga misalin matacciyar ƙasa ta zama tana da rai la akulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim don su ci daga natija din wannan abubuwan da aka shuka din samar gara mukan ce muke naya ga su ƴaƴan itatuwa ne amma wannan samar yana nufin duk abin da suke ba rafa na nakil ne ko na ana ko na duk abin da ake shukawa domin su ci daga gare shi wa ma'amilatu aidihim da abin da hannunsu ya aikata mene ma'anan ma'amilatu aidihim abin da hannunsu ya malaka ma mausula kenan ko kuma nafiya ce wato idan ka ce ma mausula ce da abinda kuma hannunsu ya aikata nan ya ce mimma ya takhadhu minhu na abinda hannunsa kan yi kal asiri sai ce kamar kamar tatsa wadda bas wa nahawma wato ma'ana duk da kuma aikin hannunsu wato bayan ya tsiro kasan kuma dan adam zai sa hannu ya nasa aiki akwai fasar ma da na gani ya cewa ma'amilatu aidihim wannan ya nuna ainihin akwai bukatan dan adam ya aiki kenan akwai bukatan dan adam ya aiki kenan domin ya sami halal nan ga kamar da yana cikin wace nan na ibn muguniya ya ce fihi ima'un ila annan ni'mata haqqan hiya al-malul halal al-muktasab min kaddil yamini wa irqil jabini wato wannan akwai nuna ga cewa ni'ima ta gaskiya ita ce ta dukiya na halas tun da ake wa mamala ta da abin da aiki hannuwansu suka aikata min malil halalil muktasibi min kaddil yadi min kaddil yamina yace na na aiki na halas wanda mutum ya aiki ya kasbin sa da ainihin da wahalan hannunsa da kuma jibin sai wani ya sace to ba dukiyarsa na halas ba saboda haka ba za a ɗauke shi a matsayin ni'ima ba don shi wannan ni'ima ne ba ni'ima ba ya ce wa fil hadithin sharif a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa inna min az-zunubi dhunuban la yukaffiruha sawmun wala salatun wala hajj daga cikin zunubai akwai insu zunuban da sallah da azumi da hajji baya kankare su wa inna ma yukaffiruha sa'yur rajul ala iyali abinda ke kankar wannan zunubin shine aikin bawa ga iyalinsa don ciyar da iyalinsa mutum ya je aiki na halarsa ya sami ya sami halallinsa ya zo a yi cefane a cito to lada zai samu ba kaɗan ba wasu zunuban ma sai wannan kawai ke kankar zunubi saboda ka kasbi na halas wajibi ne cikin wajibobin addini saboda ka ibada ne in mutum mai neman abincinsa na halas abin da yake sunansa ibada kamar sallah da azumi da hajji akwai ma zunubin da sallah da azumi da hajji ba zai kankare su ba amma aiki don a sami abinci yana kankar wannan zunubin wato shi mumini ya kamata ya itikadin cewa shi ibada yake a lokacin da ke kasbi daga cikin malamai akwai wanda suka ce ma bayan imani to abin da ke biye da bayan imani a cikin ayyukan addini ba sallah ba neman halasin aiki domin samun halas shine abu wajibi na biyu wato bayan mutum ya imani da la'ila da muhammad rasulullah sai mene mai abin da zai zo kwakwalwar mutum nan da ne ce sai sallah sai mu ci mashi a akwai wani abu kafin sallah akwai wani wajibi kafin sallah shine neman abincinka ta hanyar halas domin wanda wanda wanda ya cika ciki da haram to ko ya yi sallah ba za a karba ba wanda ya sa suturan haram ko ya yi sallah da suturan ba za a karba ba a cewa idan mutum ya yi sa riga rigan dirhami goma to dirhami tara na halas ne dirhami ɗaya kuma na haram to ba za a karbi sallam a wurinmu hatta alwallah da wanka sai da ruwan halas in mutum ya saci ruwa ya alwallah bai da alwallah in yi wanka na janaba janaban tana nan ba ta rubu da shi saboda halaccin ruwa lazim ne sharaɗi ne cikin ma yadda masu malamai suke bayani ma a cikin littafin fiqhu malamin sanana aka ce inda ma mutum za shi gidan wanka irin wanda ake biya din nan alali bai da kuɗi to sai ya shiga ya wanka din wani wankan jarma ta kama shi sai ya je gidan wanka na kuɗi sai ya wanka amma bai da kuɗi sai da ya fito sai ce ma mai wanka ba ni da kuɗi gobe zan kawo sai ce to shikenan kai ka to duk jaraban ta nan sai dai kafin ya shiga ce ba ni da kuɗi ka yarda in yi wanka gobe in biya in yi ce eh to sannan wankan yi jaraban ta kawo in ba gaba ta nan saboda lokacin da ya wankan ba na halas ba ne ko da an halatta mishi daga baya to bai mai da wancan wankan na haram ya koma na halas ko ba lura ba to ka gani saboda haka da duk a wannan al'amari ne muhimmin al'amari dangane da aiki domin samun halas shi ibada ne mutum ya sani in har Allah ya azurta shi da yana wani aiki yana samun abincinsa ya hakilansa da jibinsa ya zo ya kawo gida a ci to alhamdulillah ibada ne babba to kuma sai ya hada da su sallah da azumi to sai sai su yi daidai ko ba alwar ba to kaga to wannan akwai masu akwai wanda suka ce kuma ma dinan nafiya ce akwai nan ya ce wakila ma annafiya wakila ma nafiya wasu sun ce ma nafiya ce ba mausula ba wato idan ma nafiya ce wa ma'amilat aidihim kaga aiki hannunsa kun bai aikata wannan ba wato wannan tsiron da yake tsirowa su samu su ci to waye su suka yi ba su suka yi ba waye Allah yi to ma nafiya ke ko ba lura kaga ta kore yiwon ku kuke aikata wannan Allah ke muku kenan idan duka duka wayannan fassarorin guda biyu ɗaya bai karo bai kankara ɗaya ba saboda ku wujuhu ne masu amfani in ka ce ma'amalat aidihim abinda hannunka suka aikata masha Allah yayi daidai kaga bayan bayan Allah ya tsuro da tsuro kai kuma ka kai kuma ka zama kai ne ka sami gonan halas masala kai aiki ka fitar sannan kuma kai ka so cashe ka ka sussuka kai su wannan kai wannan sannan ya zama abinci din kaga abin da aikin ku hannun ku ya aikata ke to amma shi ma aikin naku zai iya tsayuwa da kansa ba tare da aikin Allah ba kaga ba zai yi ba yawa saboda haka dai duk ni'ima ce ta Allah ta'ala to afala ya shukurun to ba sa gode ba ai ya kamata mutum ya gode ma ni'iman da Allah ya masa ya lura cewa eh lalle wannan lalle Allah ne yake mana wannan to ya ake shukura ga Allah ka ce Allah na gode kawai ya umarce ka kuma yace to ni kuma da ne maka wannan ina na aiko da sako na ce ka bi ai bin wannan sakon shukura ko na aiko da annabi na ce a bi shi ai sai shukura سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون sarki ya tabbatar ma wannan da ya halarci dangogi duk cikansu azwaj a fassarorin da duk gaba ɗaya suna ce masu asnaf da anwa ne asnaf wato daban iri-iri kenan daban-daban dangogi ke daban-daban na mimma tumbitul ardh na abinda kasa ke tsirarwa wa min anfusihim da su kansu ma suna da dangogi wa min ma la ya'lamu da kuma dan abinda ma basu sani ba shi ma yana da dangogi dangi ma'anan dangi ainihin jinsi azwaji zauji ma'anan zauji namiji da mace shine zauji jinsi biyu namiji da mace to kalmar ana iya amfani da shi a matsayin abu biyu ko abubuwa nau'i daban-daban wato iri-iri to galibin fasara dai kan tafi akan cewa abin da yake nufi iri-iri ne dangogin yin abin nan tsire-tsire kamar ka ce ga tsire-tsire na itatuwa daban-daban ga kamar dabino da aka bada misalin shi anan kuma kaga ba dabino kaɗai ba akwai ko su abuwa masu 'ya'ya su ma wani dangin wanda ake ci daban-daban banda da bino din masu kaba din ma akwai akwai akwai su goriba akwai su giginya ga kuma in su nau'o'in tsire-tsire kuma daban-daban masu yaya daban-daban to ga kuma ciyayi su ma masu abin nan kamar su alkama da shinkafa da wani ga kuma in su masu kaba kamar irin su dangin su gero da dawa da masara ga kuma masu yaɗo irin su inabi da da kankana da ire-iren wannan ga kuma ga sunan da iri-iri to ana iya kiran su anwa da asnaf da anwa ana iya kiran ce masu azwaj to amma azwaj din nan kuma an ce har wala yau ba ga tsiro ne kawai ba mummatun bitul ard na abin da ƙasa ke tsirwa sai aka ce kuma wa min anfusikum da ku akan ku ku mutane kuma kuna da azwaj mutane iri nawa ne yawa biyu ne maza da mata halas to yanzu dan adam da yake ilminsa ya fara gano abubuwa da daban daban ya gano su ma tsire-tsiren ashe maza da mata ne yanzu tsire-tsiren da duk ashe maza da mata ne har ma da ya gano har yana ɗora masa aure sai a ɗaura aure har ma ana barbara yin yawa wani jinsin a ce ko za a haɗa su aure da wannan lallai irin wannan auren yana haifar da abubuwa daban-daban kamar akwai wani ina binan dabino da muka ci a ina bi kai muka ci sai muka je yana yana da kanshinsa da ɗanɗanansa irin na dabino har ma ya ɗanyi wani tsawo yana nema ya zama dabino dabino an sun haɗa auren dabino da inabi yanzu ɗan da ya gano irin wannan sai ta dubaro din sai ɗauko ne haɗa da wannan sai ashe su ma maza da mata ne yanzu yanzu kai dai kana ganin tsoro yanzu baka san waye mace wane mace wane ne miji ina namijin ina matar to amma wanda suke da ilimi yanzu sun fara gano su maka ga mijin nan ga matan kaga to kaga kaga yanzu fassaran da yanzu mu a wurin mu ya ya ya ya daɗa mana faɗi mun gano ashe azwaji din namiji da mata yake ne namiji da mace ma'ana kamar yatin da ya ce wa min an fuskun kuma kanku mutane kuma namiji da mace ne mimma tabbatar arun namiji da mace wa min an fuskun kuma haka to wa min ma la ta'lamu da kuma abin ma da baku sani ba wanda dan ilmin ilmin wanda aka dan sanar da ku kenan akwai abubuwa da dama har baku sani ba su ma su dangogi ne daban-daban akwai fassarar da ya kawo ne ce daga kumi yake cewa ainihin nutfa tana sauka daga sama ya zuwa ƙasa akan tsire-tsire da 'ya'yan itatuwa sai 'yan mutane su ci da su da dabbobi sai ya gudana a jikinsu wato ainihin wannan wannan in wannan fassarar ka ɗauka abin da yake nufi kenan shi halitta na mutum da yake da dangi daban-daban da ma na tsire-tsire a yin Allah ne na yin muta jinsi saboda haka wannan jinsin na halitta din nutfa da ake halitta da shi yana sauka ne daga sama ya faɗi a tsiro in mutane da dabbobi suka ci sai ya zama nutfa ne wanda ake yin halitta da shi wannan kuma ba zai nisa ba saboda zaka ga ruwayoyi da dama da suka nuna haka nan al misali an ce da wanda ya zo a hadisi cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bashi tuffaha a aljanna aka ce ce cinye bayan ya yi mi'iraji ya cinye wannan tuffaha din sai da wannan tuffahan aka maida nufan da ya zama shine ya koma ga hadija matarsa ta haifi sayyida fatima to kaga in haka ya nuna kenan nutfa din ma ainihin saukar da shi ake kenan wannan shi sai ya zama sai da aljanna aka ba shi tufahin aljanna sai ya zama sai ya zama shine nutfan da ya zama diyarsa to shine mai halittan dangogi na jinsin namiji da mace a tsiro da mutane da kuma dabbobi da ma abin da ba ku sani ba ko dai kuna ganin abubuwa kawai na wakana da wasu abubuwan da ma ba ku san su ba duk shi Allah ta'ala shi ke wannan kaga wannan ya duk ya zo a babin tunatar da mutum ne ya gane da cewa za a tashe shi bayan mutuwa in ya kai yana mamakin tashi bayan mutuwa to amma inda zai nazari da ya sa tunani ya sa hankalinsa zai ga cewa dawo da halitta yana da ban mamaki bayan halitta ta mutu ta dawo da ban mamaki amma abin da ya fi ban mamaki shine faran halittar daga farko da ban mamaki da za a abu ya dawo bayan ya mutu to amma kuma ya samu ya zo daga rashi ya fi shi ban mamaki saboda haka guda biyun duka suna da ban mamaki amma wanne ya fi ban mamaki samun abu daga rashi kai ka shi ka samu amma ko kana maki ya zaka in ka mutu a dawo da kai to ya aka yi aka aika yi ka ayyinka shine ya fi zama abin al'ajabi ya kamata ka fi mamakin ya aka yi aka yi ka ba za a dawo da kai ba to in aka ce maka to to wanda ya yi ka wannan yin ka daban mamaki din to shi ne zai dawo da kai to ne me ya abin mamaki ya kamata in za ka fi mamaki ne ka fi mamaki ya aka yi ka samu ko da faran halitta da maido da halitta wanne ya fi mai wani fi mamaki faran halitta ya fi ban mamaki yawa saboda haka a wajen a wajen Allah da faran halitta da dawo da halitta duk ɗaya ne amma inda ma a ce misali mu a nazarin mu mu ce wanne yafi sauki da faran halitta da dawo da shi sai mu ce ai dawo da shi yafi sauki don ko da mutum ne ya gini ya ce zai zai misali sai ya ce mana zai iya gini hawa ɗari sai aka ce hawa ɗari kai ka iya wannan gini aka ce ba za ka iya ba to sai ɗari ya hawa ɗari sai maka aka kira aka yi ku hawa ɗari ne lafiya to shi kenan sai ya ce sai ya baje wannan ginin da sai ya ce zai sake wani hawa ɗarin ma a ce a ko ɗari biyu ne ma zai yanzu ka ce ai zafin sa za ka iya ko ba ka bari to su yanzu ba abin mamaki su suna mamakin ya za dawo da abin da aka yi da ne to sai shi ai dawo da abin da aka yi da shi ya fi sauki yin sa da farko shine in ma da wahala to shi ya fi wahala ba dawo da shi to shi a wajen Allah ba wani abu mai wahala a gare shi duk daidai ne saukin yin halitta da dawo da shi duk ɗaya ne a wurinsa to kaga wannan yana nufin wannan wannan abin da kuke gani na abin da kuke ci da da ku da dabbobin ku da ku kanku da ku da dabbobin ya ishe ku ishara to ga wata ayan kuma wa ayatul lahumul laylu nasluhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun to aya ce kuma gare su dare muna fitar da yini daga gare shi shi dara sai ya zama kuma su dawo suna cikin duhu ma'ana dare ya sake dawo wannan yana kinaya ne ga ta'aqibin dare da rana ainihin kalmar naslaku bayan salaha a luga yana nufin ya fede fida da akan yi aima da akan fede rago ko sa a fitar daga fata din araba a fitar da nama shine sal amma wannan ba yana nufin ana feduwa ba ne ma'ana ana ana ciro ana cirowa kai ka ce ainihin dare daga cikin shi ne sai yini ya fito don kana ganin duhun dare sai ka fara ganin hasken su bayi yana a hankali a hankali hasken yana shigo yana shigo sai sai bayyana kuma yanzu ya koma ya koma yini hasken yini kuma yanzu kuma ga haske ya bayyana ana gani alhali da ana cikin duhun dare to ana cikin kuma duhun ana cikin kuma hasken yini din sai kuma ka ga duhu ya fara shigowa bayan faduwa rana sai ka ga duhu kuma a hankali a hankali a hankali ya fara shigowa gefen magariba da dan haske haske ana gani dushi dushi ana nan sai sai kuma duɗin ba a ganin kuma fa idza hum mudrimun sai kuma ya zama an koma duhu duɗin can kuma sai a sake shi kuma a sake fito da yini karshen yinin kuma sai ka fara ganin haske tun ana ba tun ana ganin duhu duɗin a fara dan ganin dan duku duku ana dan ganin alama daga nesa dan ganin alaman duhu duhu sai kuma ga ya fara bayyana har kuma ya zama tangara to ka gani wannan fito da yini cikin dare da shigo da dare cikin yini aya ce wato wannan wanda ya ishara ga cewa akwai wani mai iko da shi ke jujjuya wannan suna bibiyan juna ba tare da fashi ba wa shamsu tajri li mustaqarrar laha dhalika taqdirul aziz ali da ku ita kuma rana tana gudana ya zuwa matabbatanta wannan kaddarawan buwayi ne masani rana wannan gudan rana kenan ita kuma tana gudana ya zuwa matabbatanta me gudana rana ya zuwa matabbatanta kamar yadda can gaba yana cewa kullum fi falakin yusbihun tana gudana ya zuwa matabbatanta yana da ma'anan ainihin matabbatanta ya zuwa na ƙarshe wato tana nan tana aiki har ya zuwa lokacin da aikinta ya ƙare ko kuma tana jariya ne a inda take a falaki kan falakinta tun da yake tana da wani matabbata ita rana wayannan da rana da wata da mu nan kasan da muke zaune akai mu yanzu aka ce mana kasan da muke zaune akai shi ma dunkule ne mutum zai ta sha mamaki amma dai yanzu ilimin dan da ya nuna hakan tun da dan adam yanzu yana yana tafiya yana nesa ma da kasa din in yi nesa da kasa zai hango kasan da muke zaune akai kamar yadda ake hangen wata nan da rana shi ma dunkulalle ne kuma ainihin ba yana ɗora akan komi ba ne kuma ba wani abu ne ya sagale shi ta sama ba yadda ka ga rana nan kana gani kana ganin rana da idanunka da wata kana iya ganin dunkulallen abu ne kuma ka ba ka ganin sarkan da ya taso daga sama ya sagale shi ba ko kuma turken da ya tashi daga nan ƙasa ya taukara ba amma kana ganin gashi nan kaka ga zarar kake ganin taurari haka nan su ma kana ganin su mulmulallu a sama ga su nan ba abin da ya rike su kuma baka ga abin da ya tokare su to haka ma kasar da muke zauna ka yake to kowane yana kan falaki akwai daidai inda yake da yake yake juyawa rana dinnan tana daidai wani mahalli ne a nan take shine mustaqarrar lahadin ke ba ta tashi daga wannan matsayin to haka kuma sauran sauran kawakib hadda hadda abin da muke zaune akai ma shi ma kasar da muke zaune ana iya ce mishi kaukab shi ma kaukabi ne rana ma kaukabi ne wata ma kaukabi ne kawakib dinnan su ne wa'annan dunkulallun abubuwan da suke ga sunan kawai a sarari amma kowane ba yana tafiya ne kawai yana ninkaya ne yadda ya ga dama ba ba kamar kifaye ne a ruwa suna ninkaya in sun ga dama su yi nan ko su yi nan in sun rashin sa'a mai so ya kama ainihin dauranin rana da wata da taurari da ƙasa kowanne akan matabbatar shi shine ma'anan tajirin mustaqarrala ko da mustaqarrala ya zuwa ƙarshen kiyama kenan ya zuwa lokacin da ainihin gudanar ta zai tsaya wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al qadim shi kuma wata shi kuma mun kaddara shi zangwanni masaukai zango-zango har ya koma kamar tsohon tsohon reshen dabino urjun wani ainihin jikin dabino akwai akwai shi da wani reshe reshen dabino din wanda a jikin shi ake samun yaya din su kuma yayan akwai su yan zare-zare wani shi muke ce musu ko kilili muke ce nan ko wayannan yan zare-zaren su ne kuma ƴaƴan dabinan ke mamanni akai to su wayannan zare-zaren da ake ce makilili su kuma suna kan urjuni shi urjuni din yana da ɗan kauri idan idan aka sare dabino aka cire ƴaƴan aka raba da urjun aka wurgar da shi urjuni din yakan tamuke ya zama tsoho ya zama tsoho kenan kadim ma'ana tsoho ma'ana ya tamuke zama siriri haka haka wata yakan fara farkon fitowansa ya fito siriri sai ka ga yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa har sai ya zama kammalallen wata in ya kai tsakiyar wata din kwanakin wata tsakanin 29 zuwa 30 to farkon tsayawan wata za ga shi siriri in ya kai tsakiya yana nan yana karuwa yana karuwa ya kai tsakiya zaka ga dunkulen shi to ana nan kuma sai ya fara raguwa ya fara raguwa ya fara raguwa sai kuma ya koma can karshe ya zama siriri ta gabas kenan a yamma za ka gan shi siriri a farkon wata a ƙarshen wata kuma zai koma siriri a gabas da subahi kafin kafin ba kafin ketowar rana sai a gan shi siriri to ana nan kuma sai ya zama na da yake shi wata da'iman yana nan da'iman yana nan amma zangonni yake da shine masu sharhi akwai sharhi ɗarin jalale ne wanda ya kawo cewa zango 28 wanda yake yi idan idan zai bayyana idan zai kusan sai bace kwana ɗaya in kuma zai cika sai bace kwana biyu ko ba lura ba to sai mu ce maka wannan bayanin na yadda dan adam yake ganin sa ne yadda yake ganin sa ne ko ba lura ba tan da kuma da ya danganta daga ta ina ya gan shi a wani muhalli yake tunda nan muna zaune a ƙasa wata ɗin yana da waɗansu zangonni da yake da shi kai kuma daga ina daga ina kai kuma kake hango shi tunda duk ba mu hanga ɗaya ba lokaci guda ɗaya muke gani ba da sassauƙan tunanin mutum a da sai ya ɗauka cewa ranar nan da yake gani tana fitowa ne daga gabas ta je ta faɗa a yamma in ta fada a yamma to sai kuma su sake fitowa a gabas kuma sai ya fara tanto to ina take zuwa da daddare ya rasa ina take zuwa ko ana kunsa ta a buhu ne a wuce da ita ba a gani ba a koma da ita gabas ta fito ko kuma tana kudewa ina ne shi dai zai gani abinda waƙen abinda yake irin sa yake ganin masa kenan yawa sannan kuma har walawo shi ganin zai ganin wata din sirri ya gan shi yana girma ya gan shi yana girma har ya gan shi ya zama babba har ya zama ya ga ya koma wannan ganin idansa ne amma hakikanin zance shine rana tana nan tana cikin ta san ba ta fasawa shine hakikanin gaske tana zaune ne kyam a wuri guda kuma tana cikin ta kuma shi ma wata shi kuma yana nan cikakkensa ba yana tsokewa ne ya zama sirri ba yana nan da girmansa da'iman yana nan cikakken girmansa kuma shi kuma yana haskensa to ya ake yi kenan muke ganin shi yana tafiya ina mota na tafiya yana kewaya ƙasan da muke mu ma muna motsi muna kewaya rana kuma gudu muke gudun mu ya fi kowane abin da ka sani yake gudu ya fi jirgin sama ko roka gudu gudun tsiya muke amma ba ma ji na sai da na mutum ya sai ce wannan wani irin magana ne ake ya za a ce muna tafiya na wani mutum ya ce wai an ce mashi wai wai kasa na juya ya dubi kofar gidansu ya ce ni tun ina yaro kofar gidan nan yana duban yi bata ugun ya koma ya dubi gozo bayan za a yi bayan da za a yi ya zama kai tun da gaba ɗaya ake juya ba za ka gane ba ba za ka gan shi a juya ba an ce baka gidanka ne zai tashi ya birkice ba har wala in dan ya lura da ya lura da da kasa take zai sha mamaki cewa ainihin ma kasan ma mu ba ba ba tsore muke a karkace muke amma akwai abin da ke rike da mu ba mu faduwa kuma ya dubi kasa ma sai ga ruwa ma ya fi yawa amma ruwan baya tasowa ya kan kasa din ya dubi sai ga ainihin ruwa ya fi yawa kasa tamkar tsibiri ne akan ruwa din amma gaba ɗaya aka dunkula shi da ruwan da kasa aka mai shi dunkule guda kuma yana juyawa to husufin rana da wata yana iya nuna maka waɗannan me ke kawo husufin rana da wata saboda juyawan ƙasa da wata ne idan tun da ƙasa na juyawa wata ma na juyawa wata na juya yana juyawa ya kewaye ƙasa sau ɗaya a cikin kwanakin wata imma 29 ko 30 zai gama juyawansa suna nan suna juya tare kuma za su juya sau sau goma sha biyu kafin su kewaye rana shi ke ba mu adadin kwanukan shekara ɗari uku da hamsin da hudu kilayen kamariya da 'yan watanni ma da 'yan awanni awa shida da wa'yansu mintoci har da wa'yansu seconds haka ma kazalika kewayawan wata ga ga ƙasa shi ma kwana talatin kwana ishirin da tara ne da 'yan waɗansu awanni da 'yan waɗansu mintoci da waɗansu saka shi ya sa wannan yakan haɗu ya ƙara kwana ɗaya bayan duk shekara hudu sai zama tsakanin ƙidayen rana da na wata akwai bambancin kwana kamar goma sha ɗaya na'am idan lissafi idan aka daɗe aka daɗin gaske kafin ya ƙara kwana ɗaya kamar idan in lissafin ba da duk a iri ɗaya kwanaki ne ba tunda da awanni har da mintoci har da seconds to seconds in suka yawa suna zama minti mintunan in suka yawa suna zama awa awan in yawa yana zama kwana amma wani zaka ga sai bayan an shekara dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da biyu kafin a ƙara kwana ɗaya da dukka ainihin tafiyan yake dukka sosai baya canji shi yasa kake ganin komai gashi na tsare ne tsaf baya canzawa to ne ke cewa la shamsu yan bagi laha an tudrika al-qamara wa lal laylu sabiqun nahar baya shi rana bai kamata gare ta ta zarski wata kuma ko kuma yi dare ya riga yin wa kullum fi falakin yasbahun duk cikansu suna ninƙaye ne a falakinsu ninƙaye kamar iyo a ruwa saboda a sarari suke sarari ne suke kawai sama hororo ƙasa hororo amma kuma suna daura ne suna kewayawa to kewayawansu ke ba mu bambancin dare da yini to kowane kuma akan falakin sai yake tafiya kuma ba a samun ko kuskure ko makara ko a dakata a yi sabis da ana yin haka nan da komai ya birkice da duk abin yake tafiya wannan wannan aya ce wato da ban mamaki al'amarin adam da yanzu Allah ta'ala ya bashi ilimi ya gaggano abubuwa da dama amma sai kawai rika cewa kai wannan abu da ban mamaki amma kuma mai koyi ce kai ba an yayi wannan bayin bayin wannan bayin wani bane ba ku ganin yanzu ma muna muna yin injina suna ayyuka suna tafiya suna sauran suna amma sai kaga sun lalace ko su an an dakata ana gyara ko su samu hadari kamar misalin a karatun baya tafsirin na lokacin zaman mu na ashura ne ki ba misali ainihin ga jirgin sama yana tafiya kamar yadda kake ganin tauraro ɗin na sama a za ga shi ma jirgi yana tafiyansa a sararin sama amma ba amma ba in shekara ta kammala zaka ji an ce an yi hadarin jirgi sau kaza a shekara amma yanzu suka ji an ce an yi hadarin taurari wani yaron tumo ina fassara inna lahi musuko samawata al'an ta zula in ba manta ba dabarun Allah ta'ala ya kiyaye su bayan abin ya kyale ne shikenan ba bisa ba bisa hadari ne wani abun suke tafiya ba tsararren abu ne ba zai yiwu ya zama a ce abu yana tafiya ba wani ba ba yadda za a yi ko kuskure ba sam ba ga na dan adam yana yi har shi tauraron dan adam da suke harba yanzu dan adam yana harba abin da ke ce ma tauraron dan adam za ga shi yana haske sosai wani ma zai in ya ga shi zai dauka tauraro ne wannan na halittar Allah amma dan adam ya harba shi wanda ake ajiye wa'annan abubuwan da suke a aika da hoto da kuma kayayyakin sadarwa daban-daban ga sunan irin telefon ɗin da muke amfani da su da da talabishin da duk suna bi ta wannan tauraron da akan akan harba shi ne kamar da balambalan a sa mashi wani ana sa ana harba shi ne da a sa mashi yadda yana daukan karfinsa daga rana ne kamar wannan irin sola ɗin wannan slate ɗin shi za a sa sai karbi makamashinsa da karfin rana sai ya samu in profiloli suna jujjuyawa sai su tsaye da shi a wuri guda sai ta juyawa sai na tsaye a wuri guda to kuma an dan kara mashi tarkacen sadarwa yadda yake aiko mana da hotun kamar hotunan satellite ɗin da ake gani to amma bayan wani lokaci yana gocewa shi daga inda yake ko kuma ya tarwatse sai an sake harba wani kuma akan akan hau aji a gyara mutane sukan je can sama din sannan su yi gyare-gyare su sauko to amma amma ka lura yanzu da yadda taurari muke ganin ba wani gyaran da ake musu ba wani kuma a taɓa samun hatsari ba ba su kuma gocewa daga inda suke da dukka suke tafiya ko kullum fi falakin ya zubaun kowannen su yana da falaki shine inda ainihin ra- layin da yake bi Eh, akwai wani layi da yake bi baya kauce masa da a ce ainihin kasan da muke ɗora a kai tana kauce ma orbit ta bi wata hanya to in ta kusa da rana ta matsa rana duk za mu ƙone saboda zafin rana ɗin sai zama inda take bi tsakanin tazaran da take tsakaninta da rana yana nan zaunanne baya tashi to juya wanda yake yi shi ke samar mana kusufin wata da rana mutane yana ganin kusufin kusufi daga lokaci zuwa lokaci amma hakikanin gaskiya shine kusufin rana da wata sau goma sha biyu ake a kowace shekara duk wata a in ya yi raba tsakiya za a yi kusufin wata in ya yi kaiwa ƙarshe za a yi kusufin rana amma ba lalai kai ka gani a wurin ku ba amma za a gani a wani nahiya kamar husufi na nan tafe hudu ga watan januwari mai zuwa dinnan zai daidai da ƙarshen wannan watan a lissafin kowa ko ya zama talatin ga watan almuharram ko ishirin da ga watan almuharram za a gan shi a nan ɗan kaɗan amma don zai fi ƙarfi a turai da middle east zai bi ta wajen su turkiya ya ƙare a rasha amma zai za a ɗan gan shi kaɗan na 'yan wa'insu 'yan mintoci a nan to wannan yake nuna ƙarshen wata kenan wanda yake nufi biyar ga watan januwari zai zama ɗaya ga watan safar to sannan kuma har wala in ya kai ya kai tsakiya wato ma'ana daidai wannan lokacin da aka sami husufi watan yana tsakanin mu ƙasa da kuma rana shine husufin rana sai ya rufe mana rana sai mu gado idan kuma mu muka shiga tsakanin wata da rana to sai a sami husurin wata sai wata ya rasa haske sai mu gan shi bai da haske ƙasa ta shiga tsakani mun kuma na kan ƙasa din to wannan aya ce ga mutum wa mai bai ban alajibi ya ishe shi ishara cewa to wanda yake yin wannan ya yi shi kawai ne kuma a ce wai zai dawo da kai ka ce kuma ya za a dawo da kai ya za a dawo da kai bayan ka mutu wayatu lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulk al mashhun aya ce kuma gare su mun dauki zuriyar su a jirgi cikakken jirgi da yawan masu fasara suna nufin zuriyatahum na suna nufin cewa ainihin jirgin ruwan annabi nuhu wanda ya dauki mutane da annabi nuhu da wanda suka imani da shi suka hau sai zama kuma mu duk ƴaƴan waɗanda aka ɗauka a jirgin ruwan annabi nuhu ne zuriyata man amalla ma'anu mu ne zuri'an wa'anda aka ɗauka a cikin jirgin ruwa ɗin domin duk sauran wanda aka halaka ba su yi zuri'a ba gaba ɗaya shi kenan sun halaka ne ana kuma cewa lokacin duniya ta cika makil da mutane yau dan adam yanzu da yake ya bazu ko ina ya ɗauka yanzu ne ya cika ko ina amma kafin a yi tufa na ma haka ne gaba ɗaya ne aka sake sabon salo gaba ɗaya aka an ce ba tudu ko kwari da ba ɗan adam a lokacin annabi nuhu ba a gari ɗaya ne ba a lokacin kuma yana da su satellite su television su telephone duk aka wargaza shine yanzu muka damu kuma ka ɗauka yanzu ne muka samu wa'annan wala alam ma lokacin da an ce duk duniya ta cika da mutane gaba ɗaya kuma tufa na ba wai a garin da ba wani gari ne aka yi ba duk gaba ɗaya ma mai ko ina duniya to wasu wanda suke jirgin nuhu ne kawai suka suka tsira to mu zuri'an waɗannan ne zuriyata man amarna ma nuhu yanzu duk wanda ka gani a doron ƙasa yana jikan wanda ke cikin jirgin ruwan annabi nuhu haka zalika ma dabbobi don su dabbobi a ɗauki jinsi biyu na kowanne na kowanne daga cikinsu a cikin jirgi to shine aka kira shi fulkil mashhur da yawan masu fasara da aka kana aka tafi akan cewa nan saboda aya ta gaba take cewa wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu muka halitta muka kuma halitta musu daga shigen irin wannan jirgin na abin da suke hawa wannan wannan wani wani wani mahangan fassara ne wato yanzu bayan nan sai muka halitta musu kuma shigen irin shigen irin jirgin ruwan annabi nuhu wanda ya nuna cewa kafin jirgin ruwan annabi nuhu ba jirgi ba san jirgi ba kuma ba ka'idan cewa jirgin ruwa ma zai ɗauki mutum ba wannan ka'idan Allah bai wannan ka'idan ba don ka'ida ce don dan adam yanzu in ka tambaye shi zai ce maka lalle wayan su ka'idodin yana cewa kawai haka nan dai ɗabi'a ta yi amma Allah ne wannan ka'ida ne gowa lura domin ita ka'idan cewa ruwa ya ɗauki jirgi ka'ida ce wanda aka samar da ita to kafin nan ba wannan ka'ida to sai aka bar shi don ya zama misali sai dan adam yanzu aka sanar da shi jirgi kuma zai zama a ruwa sai ya zama shigin irin wannan wannan wata fassara kenan akwai fassarar da yake cewa wa khalaqna lakum min mislihi ma yarkabuna nufin abubuwan da suke hawa banda jirgi dangin dabbobi kenan irin su dawakai da rakuma da jakuna da ire-iren wa'in su ne khalaqna lakum min mislihi ma yarkabuna to yanzu kuma mu yanzu ma yanzu ma na cewa ai ga ma wa'insu abubuwan da ake hawa banda jirgin ruwa ma yanzu ana hawa ana hawan ma jirgin sama ma na farko aka yi jirgin ƙasa mai bi a kan ƙarfe daga baya ma aka yi mai taya yana bin kan hanya mota kenan to sannan kuma aka zo aka yi jirgin aka yi jirgin da ke bin iska kuma shi ma min mithlihi ma yarkabu ne da ba don horewan iska ga ɗan adam ya iya hawa ba ba zai yi hawa wa in sha nuqruhum fala sarika lahum wa lahum yunqadhu in muka ga dama sai mu nutsar da su a lokacin da suka hau kan ruwa din suna yana tafiya a kan ruwa in aka ga dama sai a nutsar da ruwa a nutsar da jirgin ka a cikin ruwa din muka zo sai mu nutsar da su fala sarika lahum ma'anan sarih anan surah shine kururuwa da mutum yakan yi na neman gudunmuwa to sarih ya zama in kai kururuwa don a kawo gudunmuwa kamar kamar kiran kiran gudunmuwa sai aka kira shi shine surah surah din ne sai ya zama shi ma sarih yanzu ya zama anan shi mugif kamar shi wannan surah shine giya kamar neman gudunmuwa gai kana neman gudunmuwa ne sai aka sai aka mai da kururuwan neman gudunmuwa shine gudunmuwan kansa neman taimako faransa da yaran ba wani mai taimakon su kenan ma'ana ba wanda zai kwace su in sun kuwan a zo a cim in suka ga jirgi na nutsewa a ruwa mai za ku yi sai kuwa a zo a taimaki ku to sai zama ba mai taimakon ku a za sai daren ba mai taimakon wala hum yin qadun kun ba za a tsamar da su wato wannan kasantuwan jirgi yana tafiya a kan ruwa ya nuna ganin daman Allah ne in Allah ta'ala ya ga dama sai mutum ya sai jirgin ya nutse kuma in ya ga daman ya nutse ba mai iya kwatan shi illa rahmatan minna wa mata'an ila sai dai kuma dai rahama daga garin ba dan adam abin mamaki dai yake dai Allah ta'ala ya riga da ya kyale shi dai hatta akan ruwan in yawo sai ya sabi Allah ya yawo jirgi sai ya sabi Allah jirgin sama sai a hawo sai a sabi Allah kwanakin ma nake jin na karanta ne a jarida wai wai wani jirgi zai tafiya zai wani wai wai za shi wani za shi wani wurin shakatawa amma masu sha'awan tsaraici su ne za su kai shatan jirgin saboda haka in jirgin ya tashi sama kowa yana iya tuɓe riga amma da sai ya tashi tukuna amma aka ce su ma'aikatan jirgin su iya wasu da su ɗin ba za su ba za su cire rigansu saboda akwai wasu mutane wanda suke yayin cewa su ba su ga dalilin sa dan adam zai rika sa riga ba cewa after all dabbobi na sawa wato ya shi ma ai shi ma dabba ne shi to irin wa'annan ne kaga shi kenan suka suka suka aka an suna alfahari wasu ne suka yi farkon jirgin da ya tashi na masu tafiya tsirara amma za a sauka kuma za a gaya mutane to kowa ya sa rigarsa za a sauka airport na za su kan je yawon shakata akwai wuraren bakin ruwa da yake na masu tafiya tsirara an je ci ana cice da riga a gaban teku a yi hutu na kwanaki to lokacin da suka hawo jirgin nan kaga suka yi tsiraran su shikenan kuma dai ba ruwan Allah kuma ya ga dama ya kabo su amma yana iya kyale su illa rahmatan minna sai dai rahama daga wajen mu tausayi na dan adam wa mata ne ila muka bar musu kuma su ji dadi zuwa wani lokaci su hausa kai su komo zuwa wani lokaci kuma da in an gama iyakanta da in an gama na duniya kuma aje kuma a sami sakamako ba don haka ba dan adam malam me mallaka ma kansa malam wanda shi mabukaci ne ga shakan iska minti bakwai ba iska ya mutu to amma an bar mashi iska din kyauta in an da za a rike iskan cak ba oxygen minti bakwai sha biyar kafin aka ba kowa sai ka ji gari tsit duk harguwar nan duk an daina to amma ba za a yi ba in abin a ɗauke ruwa ne a kafa ruwa cikin kimta ido Allah yana da kafa ruwa ya ka yan kwanaki kwana saba'in da biyu zuwa ɗari shi kenan ba kowa tsaye za mu mace in an hau jirgi in aimi Allah ya ga dama yana iya ban kaɗo cikin kimtawan ido amma ba zai to ita ma kanta ƙasan ma in ya ga dama ya hankaɗe ta gaba ɗaya kimtawan ido ne in ya ɗan tura ta ta je kusa da rana fa ko me ko me ya ƙone ƙurmus kasan ta zama garwashi amma ba zai haka nan ko ya birkita ta kai sama ya dawo ƙasa inna la ya bisu sama wata an ta zula wal in zalata in amsakum ma min ma'adin min ba'di Allah ne ke rike sama da ƙasa kar su goce in abin su goce ne ba mai iya rike su to ka gani amma dai duk sai Allah ya kyale an adam kuma ya ta sharbe ya ta tunkaho ya ta abubuwa kan Allah mai hakuri kai ta ta yi dai ba dai zaka tsere ba iyakanta dai a kyale ka in ka mutu an gama in ce ko shike to kuma an taso ranar kyama baka da katakus to lokaci ya kure gashi kuma wannan ba gaba ne ba ko da ke inda muka kwana ma ba gaba ba da maganan da farko ma aka kama wani yana cewa su su su su wa'ancan mutanen da aka halaka ba a bukaci runduna ba ta halaka su tsawa ce kawai to amma kaga dan adam ke wannan ana nuna masa ne ni'imomi ya gane da cewa abin da ya kamata ya imani ne shi ya fiye masa komai ba hawanin duniya alallah wato yana ga kalkancin duniya a gaban Allah cewa za a iya yin wannan bai komai ba su kuma wawaye sun dauka kaman gazawa ne sun dauka kaman gazawa ne yayin da suka cire kan Imam Hussein sai suka dauka kaman sun fi karfi ne duk da ayoyin da suka gani bai ba su tsoro ba amma dai Allah ya kyale su ya zuwa dan gajeren lokaci yau kuma yanzu gajeren lokacin ma in muka ce yanzu ma ai ma mun bata baki kamar yanzu mu ce to ina yazidu din ina dan murjanata ina wanda suka wannan ta ina ma ina suke haga an riga an wuce kuma da ma da ma shikenan an wuce kenan ya isa ko shi wannan ne ka to akwai kuma lahira ne kaga wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shigar da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana qina warhamna wa thabbit aqdamana wa thabbit bitatana wa aslih dhat bainana wa allib bain qulubina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa min fahish ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun